أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف نداعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatu muna alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin damba muna na har yanzu a cikin sura mai albarka ita ce suratu maryam Allah madaukakin sarki ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallam kissar annabawa da manzanni da suka gabata domin ƙara ƙarfafa zuciyarsa akan sakon da aka aika masa cikinsu mun ga annabi zakariya mun ga hadda suna na maryamu mun ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ismail annabi Isa, eh, annabi idrisa ko duka wa'annan Allah madaukakin sarki ya ambace ya ambace su sannan sai Allah madaukakin sarki ce wannan suna daga cikin wannan Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima cikin zuriyar annabi Adam da wanda Allah madaukakin sarki sa suka shiga jirgi tare da annabi Nuhu cikin dai wanda kuma daga bayansa Allah madaukakin sarki ya shirye da su ko kuma wanda Allah ya zabe su kuma Allah madaukakin sarki ya yabe su cewa suna kula da littafin Allah kuma ba sa wasa da shi duk lokacin da aka karanta musu ayin Allah madaukakin sarki za su risina to yanzu an ambaci mutanen kirki kuma aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ambata masa su ne dan zuciyarsa ta samu karfin gwiwa kuma tunda shi aka aiko zuwa gare mu bayan an yi da shi din hukuncin yakan jawo ba zassa har wato kenan zuwa kanmu don haka kenan kusan mu ma da mu ake to sai Allah madaukakin sarki ba mu labarin abin da yake faruwa a baya kuma inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan wayancan mutane sun tafi kuma sai wasu masu mayewa sai suka zo suka maye a bayan su kenan wayansu mutane sai suka zo a yanzu ainihin ba sa nan yanzu ya suna a bayan su ko su ma bayan su yansu za su su ma bayan su yanzu mu ma kanmu bayan wasu muka zo don haka Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun masu mayewa sai suka zo bayan wa'ancan sun tafi haka ne yawwa sai malamai suka ce wannan kalma khalfun din nan wani lokaci ta kan zo da sukun a kan lam sai zama khalfun wani lokaci sai ta kan zo da fataha a kan lam sai zama khalafun to kowane da ma'anarsa in ya zo da khalfu da sukun a kan lam wato kenan waɗanda suka biyo bayan mutanen banza ne in kuma ya zo da khalafu to waɗanda suka biyo bayan su ma mutanen kirki ne an samu mutanen kirki sun zo sun rayu mutanen banza suka biyo bayan su ya zama khalfu an samu mutanen kirki sun zo sun rayu wanda suka biyo bayan su ma mutanen kirki sun zama khalafu to yanzu anan wacce ce Allah wadda kuke targe fada kalfu ko yanzu ke da mutanen banza ne bayan wayancan mutanen sun tafi anticipation din shine wata ke da mutanen kirki za su zo saboda ai da suka zo sun yi da'awa sun yi kira zuwa ga hanyar Allah sun nusar da mutane ya kamata a ce akwai tasirin abin da suka zo suka tabbatar da shi ya zama shi yake wanzuwa amma kuma sai zama wani abu ne daban aka bar nasin aka kirkiro waɗansu abubuwa da sunansu kuma aka zo ana yin sa mun bayyaci wannan su mutanen kirki ne su zo sun dasa wani abu bayan sun bar duniya sai aka samu in sai suka zo sai suka kirkiro wasu abubuwa daban suka bar na wa'ancan din sai suka dake shi kuma shine addini kaga sun zama mai kalfu mun bai wannan to amma da sun zo sun riki abin da suke sai su zama kalafu to na cewa alqur'ani fa kalafu fa kalafu min ba'di ma khalfun wasu masu maiwa mutanen banza sai suka zo suka maye musu daga cikin sifofinsu na farko sai Allah ce adau salata sai suka fara tozarta sallah suka fara tozarta sallah su wancan suna tozarta sallah ba ta tozarta sallah ɗaya daga cikin su ma kwallo-kwallo Allah maɗaukaki sarki ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati wa zakati yana umartar iyalansa da sallah sai aka ce babu annabi ko manzo da bayya umartar iyalansa wato kenan da sallah saraka daga cikin ɗabi'unsu ne amma na baya da suka zo su kuma adau salat sai suka ci gaba da tozar ta sallah to kaga kenan yanzu sun zama mugun mayau a wa'ancan kenan sun zama mutanen maza akan wato kenan wa'ancan tozar ta sallah yana daga cikin abubuwan da yake munanan abubuwa duk mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya san su da kula da sallah tun daga wancan al'ummomin har ya zuwa wannan wanda yake kula da sallah ya ɗauki wancan sifa na wancan mutanen amma wanda yake walaganta tafa ya zama daga cikin wato kenan mutanen banza wanda wato kenan ba su ɗauko halin iyaye na gari ba mutan iyayensu na baya mutanen kirki su kuma sun zo sun ɗauki wani yare da wani tsari wato kenan na banza wannan yana ɗaya daga cikin sifofinsu bayan sun ajiye sifa ta kirki sai suka fara wato kenan tozarta kuma sallah da farko mun san kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa sallah duk wanda ya tsaye da ita ko ya tsaye da addini wa man da yi a fa huwa limasi wa ha adiyabu wanda ya tozarta ta to sauran ibadunsa ma sun fito zartuwa kamar ita ce kenan ya stick da ake ganewa sauran ibadun mutum in kaga mutum yana walakanta sallah to zai walakanta azumi in kaga mutum yana walakanta sallah to zai walakanta zakka zai walakanta komai a cikin ibada na ga kwanan nan yake zuwa a Kano sun je sun kama wa yansu mutane manya-manyan mutane da ka gansu sifar mutanen kirki amma suna cin abinci suna cin abinci duk an sa musu ankwa an zo an jere an jere su an dauki fitar su ana nuna sabi ne mai amfanin wannan a cikin wannan ramadan din a Kano a Kano ka ga kenan wanda in ka bincika sallar ma dama ba mai kyau suke ba wa man da yi aha wa huwa limasu waha adiya ita ce farkon abin da za a yi mana hisabi a kansa ranar tashin alkiyama a wani ma yawa sabu alayyar abdu yawon alkiyama a salat sallah ita ce farko don haka wanda sallarsa ta cika ta yi kyau to allah annabi sassa ya ce ƙubilat wa sa'ira amalihi sai a karbi sallar ba ta yi kyau ba to za a karba kamar yadda aka karbi na baya amma sai ya ce kuma wanda kuma sallarsa ta yi muni sai a ce ruddat wa sa'ir amalihi ba za a karbi sallarsa ba don haka ba za a bincika sauran ayyukansa ba tunda an ce fa huwa lima suwa adiya ba za a karbi sallarsa ba mun bai jona don haka tozarta sallah yana daga cikin abin da bai kamata musulmi a same shi daga cikin sifar musulmi ba mutumin kirki Huzaifa ibn Limani ya taba ganin wani mutum yana sallah yana ta kwakwafa ta yace zo zo zo zo malam haka ne idan sallar kai ce haka ne idan sallata a karamar kallahu ya shekara da kana wani ya ce sama da shekara arba'in ya ce sama da shekara arba'in baka sallah da ka mutu akan wannan sallar taka wallahi baka mutu akan addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ka mutu akan addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba saboda ai ba haka ya koyar ba sannan aka zaunar da shi a farko ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ana koya masa har sai an sake masa tun daga alu an bakin wofi saboda koya ai duba sallah yake yi ba kuma wani mutum ya shigo masallaci ya yi sallah ta farilla annabi sallallahu da sahabban su already sun riga sun yi sallah suna zaune a cikin halka shi ma sai ya taso sai ya zo ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ka je kai sallah ba kai sallah ba na yi fa gashi ya annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun gani kuma ya zo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah ya zo na annabi ya ce ba kai sallah ba ba kai sallah ba ka je ka sake ya je ya sake ya dawo ya sallama assalamu alaikum ya rasulullah ya ce masa malam ka je fa kai sallah ba kai sallah ba sai da aka yi baki uku sannan ya ce ya rasulullahi na rantsa da allah da ya aiko ka ba zan iya fiye da wannan ba sai ya ce fa'allim ne a koya ne ta ka azanar da shi aka koya masa tukunan sannan ya gyara yanzu wannan mutum ya yi sallah amma annabi ya ce bai ba kun ga ba a karbe ta ba to yanzu mu ba mu da annabin da zai ce mana ba a karba ba amma ba in muka yi irin tasa ba za a karban ba haka ne in muka irin tasan ko babu wani annabin da ya zo ce mana ba a karba ba to fa ba a karban ba to saboda haka kenan wannan yana daga cikin tozarta sunna rashin yin ta wato kenan akan hai'a al-ma'luma sifa wadda take sananniya kuma ku lura da wani mutumin already an yi sallah a masallaci an zo an zanna ana ta tale can tukunna daga baya zo dan Allah daga cikin masu kula da sallah da ya kamata a ce ai sallar da shi a cikin masallaci a cikin jami'i saraka kenan kaga rashin yin sallah a cikin jam'i shi ma yana daga cikin tozarta sallah ba za ka zo a yi sallah a cikin masallaci da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi zuciyata ta yi min daras in sa a kira sallah a zo a yi tsawo a tada iqama sannan sai in fice ta kofar liman sai in jawo ni ta zo ka ja sallar dama na sa wa burabura a gefe mu zo kowa ya ɗauki kayan ice mu tafi gidan wanda ba sa zuwa sai sallah a cikin jam'i a masallaci a kewaye gidan da wani itatuwan duk a kone gidan suna ciki wa ahrika alaihim buyutahum in kone gidan suna ciki suna fa sallah amma ba sa zuwa a yi a cikin abin da a yi da su a cikin abin ibn abbas yake cewa mafariqul jama'ati fi nabi wanda baya zuwa a yi sallah a cikin jam'i da shi dan wuta ne wannan shine maganar abdullahi wato kenan dan abbas Allah madaukakin sarki ya dade shi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tujzu salatan la yuqimu fiha rajul rajul sallan da mutum baya tsaye da wato kenan kasansa yayi ta da ruku'unta da sujadanta da komai da komai ta mai kyau duk sallan da ba a haka to na sallan ba ta isarwa ma'ana ba za a karba ba kenan ba za a karba ba don haka yana daga cikin wato kenan abin da ake kira a sai da sallah da haka rashin yin haka kuma yana daga cikin wato kenan tozarta sallah daga cikin tozarta sallah akwai rashin wato kenan halartar da zuciya a ciki yana sallah da rayuwarsa tana wani guri don haka yana daga cikin wato kina abin da ake abina so mutum ya zama ya kula da su akwai abubuwa da yawa wanda suka shafi sallah a matsayinta na rukuni na farko da za a yi hisabi a kansa a kan mutum ranar tashi alkyama da zarar mutum ya kalmar shahada ya zama musulmi to rukuni na farko da ya zama wajibi a kansa da kula da shi shine sallah ita ce abin da ba ta expire a jikin mutum yanzu misali misali idan mutum yana iya yawa musulmi ya yi musuluncinsa mai kyau ya rayu ya mutu bai taba zuwa aikin hajji ba kuma Allah sashi aljanna haka ne yana iya yawa mutum ya yi musuluncinsa mai kyau ya rayu musulmi har ya mutu ya zama bai yi zakka ba haka ne yawwa haka ma hajji haka ma hajji amma sallah zai yi kalmar shahada zai yi ba zai yi wa'in abubuwa guda biyu ba sa faruwa a mutum a kowane lokaci ita ce rukunin da ko kana kwance ba za ka iya tashi ba sai ka yi ta in dai akwai hankali a jikinka ka san cewa yanzu lokacin sallah yayi sai a maka alwara a yi maka tsarki a maka alwala a yi komai da komai ka ta da ikawar kana kwance ka yi sujada ka kai ruku'un ka kai kira ka kai komai da komai kai tahiya kai sallama kana kwance saboda muhimmancin ta to Allah madaukakin sarki sai yake cewa fa qalafa min ba'dihim qalfun sai wasu masu maiwa wa'ancan annabawa da manzannin suka zo bayan su adau salata sai suka zo suna tozata sallah to yanzu masu ba mu kanmu a wannan al'ummar ai mun san cewa al'ummar mu ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'a ai sun tsaye da sallah sun tsaye da sallah haka ne kuma malaman da suka biyo ba su sun tsaye da sallah sun tabbatar da su ta inna salata qadruha azima wa babu hakusa biha ulu alkadarin ta yana da girman gaske yana da girman gaske to saboda haka su ma mun san sun tsaye da sallah yanzu mu ne a bayan su ko zai mu zama khalafun ko mu zama khalfun haka ne yau in mun zama khalafun to muna yin irin addini irin wanda suka yi in kuma mun zama khalfun to yanzu za mu kirkiro wasu abubuwa daban wanda su ba su yi ba mu ɗauka muna yi yanzu mu ce kuma shi ne addini shi ne addini idan haka ta faru kuma ta zata sallah zai shigo cikin wato kenan lamarin mu saboda haka Allah barkin ce wa kala fa ibadi mu kalfun wa da'u salat sannan sai ce wa taba'u shahawat daga cikin siffar khalfu ba khalafu ba shine ittiba'i shahawa za su bi abin da san zuciyarsu take so saboda addinin za su mai da shi yadda ransu yake so shine addini don haka zai zama miƙiyar da za su rika auna addini kullum shine hankali abinda za su auna addini da shi kullum shine hankali ba nasi ba yanzu ɗauki misali mutane suke cewa ba za su yi aiki da hadisi ba su alkur'ani kawai idan aka ja musu hadisi sai su ce musu ai hankali ma kawai bai ɗauki hadisin ba sai a kawo hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana tabbatacciyar magana sannan sai su ce sai su auna shi da hankali su ce ai hankali ma ba zai dauke shi ba don haka ba za su yi abin nan ba alhali kuma akwai makayiz da ake auna hadisi a tabbatar da wani hadisi sahihi ne ko wani hadisi da'ifi ne a ilmace to amma su hankali ne saboda haka hankali zunzurutu za su yi kuma shi hankali ba ko menene zai iya riska ba dole sai ka shiga cikin allazina yuminuna bil ghaibi sai ka yi imani da abin da ke wato kenan gaibi saboda haka ba zai yi a ce hankali ne zai auna ba kuma ya zama an auna shi ya zama wato kenan daidai ba wani lokaci sai ga wato kenan saboda son zuciyarsu akwai wasu abubuwan su da suke so su kawo na ra'ayi sabbi su saka a cikin addini irin wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zamanin sahabbai to sai su tattara su dauka littattafai ingantattu su yi watsi da su ai buharin ma ai mutum ne ai buharin ma na taba ji wani mutum wani malami yana istidlali aka kawo ai hadisi buhari ya kawo hadisi hadisi buhari sahabi ne shi yana daga cikin masu yadda da hadisi ya yadda da hadisi ya ce amma buhari sahabi ne buhari sahabi ne to ba sahabi ba ne to kuma shi zai abin nan kaza da aka zo kan malamin sa na wannan zamanin da mu muna da rai yana da rai sai nuna cewa wannan malamin kuma shi ne tattare duk ilimin su buhari ya tattare yanzu shi ne abin ne ya zafi fi sashi aka zuwa amma lokacin da aka ce buhari ya hadisi ya kawo buhari ya ruwaito hadisi a cikin zahil buhari kaza kaza sai ya kushe ai buhari ba malami ba yanzu ko da zo kan malamin sa sai ya ce ai shi malamin nasa nan duk ilimin su buhari na duk ya tattare su don haka yanzu ya tara duk ya fi su kenan ya yarda a nan kes din abinda buhari ya daidai ne shi wannan ya tattare na buhari da wanda ba buhari ba buhari har ya ma ya hau kansu ku lura da irin wannan san zuciya to irin wannan wannan ayin take magana a kai adha'u salata wa tabu ash-shahawat su bi abinda san zuciya su take don haka su ga cewa su abinda suke a kansa kawai ma sun ma tafi aljanna kawai sun ma tafi aljanna kawai kawai an ma yafe su har ma wani lokaci zaka ji wasu cewa su suna bin Allah ma bashi kawai dan haka za su yi ma zunubi na taba ganin wani suke cewa ya ce wai in ba in an ce imam mahadi zai zo duniyan nan amma lokacin da duniyar ta baci dan haka in duniya ba ta baci ba zunubi bai yawa ba zai zo dan haka bari su je su sha giya su yi zina dan zunubi yayi yawa mahadi ya zo kuma yanzu in kuka je kuka sha giya kuka yi zinar zunubi yayi yawa mahadi ya zo mahadi kyale ku zai eh to ka gani to san zuciya kenan ittiba shahawat kenan mutum ya bi abin da ransa wato kenan take so shine wata bau shahawat amma waɗannan mutane Allah madaukaki sarki ce fa saufa yalquna gawya ko yalquna ko yalqauna gayyan za su haɗu da gayyu za su haɗu da gayyu wato kenan za su haɗu da gayyu mai bakan namiya ne ko ba bakan namiya ba mai ganji ya ce shi ko gayyu zaza ne cikin zurfin wutawawa ko wani wato ginin rami ne a cikin aka ce wani fi jahannama wani rami ne a cikin wutan jahannama shine wake kenan gayyu wallahu ta'ala a'lam yana da fasarori da yawa amma dai tunda sai da aka irga masu walakanta sallah masu bin son zuciya aka ce za a ji su a cikin gayu ba ranka yi tsammanin gayu nan mai kyau wani in kuma ka tsammaci abu ne mai kyau to sai ce ka yi ta tsohuwa aka ce fa sofa ya lga wani gayya ta ce Allah sama cikin wannan gayya eh ta je Allah rama yana ta zuba kira'a sai ta ce fa sofa ya lga wani gayya ta ce ka wannan gayya Allah samu gayyar Qur'ani Allah samu cikin zai na al'ur'ani na aka ce gayya saboda ta wuce wala
illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a
Allah madaukaki zarge ce illa man taba sai dai wanda ya tuba yawwa a nan wato kenan gayyo din nan da aka ce za a sa mutane a cikinsa tabbas za a sa mutane allah da kukin sarki sai istisna ya ce sai dai wanda ya tuba shi ne ba zai shiga ba yanzu wanda ya tuba kenan zai ɗauki sifa irin ta wa'yancan mutanen na baya ba zai yadda ya bar tasu ya riƙe wani abu daban ba ta sunan addini don haka ba zai tozarta sallah ba ba zai kuma bi abin da son zuciyarsa take so ko son zuciyar malaminsa ko son zuciyar kungiyarsu ko kuma hanyar rayuwarsu ba yanzu abin da zai takaita a kansa shine me abin da wancan da bayan su kai ko wanda ake cewa fata shabbahu illam takunu mislam ku kwatanta a wajen koyi da su ko da ba ku yi kamar yadda su kai ba inna tashabbuha bil kirami kirama yawa kai koyi da mutanen kirki shi ma kirki ne to saboda haka Allah wadaukakin sarki sai kullun yana tare da bayansa baya toshe musu kofa gaba daya sura kai ce illa man taba sai dai wanda ya tuba kenan wanda ya tuba Allah wadaukakin sarki ba zai wato kenan sashi a cikin gayya ba ko wannan gayya tsofar Allah wadaukakin sarki ba illa man taba wa amana bayan ya tuba kuma ya yi imani kenan da ba mumini ba ne ai kama a ce ya ayyar da zina amanu aminu billahi ya ku masu imani ku imani da Allah dama akan imanin su ko aka ce kuma su kara yin imani to kama haka ne yana musulmi amma sai ya bi son zuciyarsa kuma yana walakanta sallah addini da aka zo da shi daga asali ya ajiye shi ya ɗauki wani abu daban dan son zuciyarsa tunda ba qur'ani ya ce ba ba hadisi ya ce ba to sai aka ce sai ya tuba sai ya bar wannan abu sai ya zo sai ya riki na asali to shi kan wannan kenan yanzu akwai istisra'i a kansa an wato kenan an toge shi shi baya ciki ba magana tana nan ai ba kowa zai tuba ba ko tunda an ce man lalle sai giragi ne kowaye ya tuba amma ba lalle ne kowa din wato kenan ya tuba ba yau saboda shaka shi sa malamai suke cewa Allah ba da kogin sarki ya halicci wato kenan wuta ya halci aljanna sannan sai aljanna nan a yalwace ta yadda da ce du halittinsa za su bi shi kowa sai ya sami gida kowa sai ya sami gida babu wanda zai ce na cancanci shiga aljanna kuma na shiga aljanna kuma na rasa gida ba zai yi ba kowa zai samu sannan da ya halicci wuta sai ya yi ta a yalwace ta yadda inda dubayensa za su saba masa kowa zai sami gida kowa sai ya sami gida saboda babu lokacin da za a ce wani ya saba wa Allah ya cancanci a kai shota ya je wuta ya rasa gida ba zai yiwu ba ta haka shi sa ake cewa za a yi abin da ake kira at-tawarus yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sai su gaje gidan yan wuta yan wuta su gaje gidan yan aljanna to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tana dama kowa komai kuma haka ya tsara akwai wasu mutane da suke cewa idan Allah maɗaukakin sarki duk da cewa ya san cewa wa'anda wato kenan za su yi imani tun kafin wato kenan ya halici mutane in ya halici mutanen ya san wa'anda za su yi masa da'a ya san wanda kowa za su yi masa da'a ba me yasa zai tirsasa mutane ya ce su yi ta yadda zai tantance wanda za su yi da wanda ba za su yi ba da tun farko ma kawai ya raba mai yasa wani ana yasa wani a nan gurin eh na taba ji wani cizaru yana cewa yana magana ci don yin tabbatar mutane ba Allah ko kuma da Allah ma Allah ba adali ba adali bane ce he created me without contacting me and he put his laws without contacting me and he will punish me if I disobey his laws mu manjana Allah ya yi ni bai shawarce ni ba sannan ya kafa dokokinsa ba bai shawarce ni ga yadda za a yi dokokin ba kuma sannan ya azabta da ni na taka dokokin yau da aka ce wannan ba magana ba zai yiwu ba don haka tun da ba zai yi ba kuma ba ma wani abubuwan shi Allah da risolos sau da ai kwakwalwarsa yake amfani da ita ko yau a hankali irin nasa don haka shi kenan ya tafi akan haka ba za ta yi ba tunda ba za ta yi ba kenan da Allah da ake cewa ba ma wani magana wani Allah a to ai tunaninsa daban yadda Allah ba da bakin sarki ke hukunta sa daban shi Allah la yasalu amma yaf'al ba a tambayar sa me yasa yayi haka kuma yana yin abin da ya ga dama ne yaf'alu ma yashau ko wa hukmuhu sarra'u wa darra'u jalla an at-tashbih wa at-tamthili wa makani ya suke rufi to saboda haka ya ce sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani sannan ba imani a amila salihan ya aiki aiki na gari mun sha bayani cewa aiki mai nagari shi ne aikin da aka yi shi na farko don Allah na biyu aka yi shi yadda annabi sallallahu ya karantar haka ne yawa ya zama akwai ikilasi a cikinsa akwai mutaba tajridi mutaba yayi dan Allah babu riya a ciki yayi kuma yadda aka ce a yi to wanda shi da ake kinasa aiki na gari to sai dai wanda suka tuba kuma suka yi aiki na gari to su kan wayannan yadkhuluna jannata wallahi za su shiga aljanna za su shiga aljanna aljanna lambu ne da Allah madaukakin sarki ya tana dama mutane in an ce janna lambu ne ko yawwa aljanna daban gidajen yan aljanna daban amma gidajen 'yan aljanna a cikin wato kenan gonar take yawa saboda wani lokaci sai ka ji Allah ba da kuke zai ce wa masakina dayyibatin fi jannati yawa a cikin jannatu din akwai kuma masakina dayyiba don haka gidajen su masu kyau amma a cikin gidajen go kamar gidan gona kenan ko duk fadin aljannar ka duk cike take da gona ne lambu ce kawai amma a tsakiyar ta za a yi gurare da yadda aka ga dama a baka gida nan a baka gida a can a baka gida a can a baka gida a can kowane an aka ga dama za a maka so da ka kana yawon kan ka dama anan zaka kwana gobe a wancan zaka kwana duk apartments kala kala challenge challenge a dai inda aka ga dama aka tsara su to saboda haka Allah ba da kuke sarki ce za su samu wannan wala yuzlamuna shay'a ko da haka ne ba da azalunce su da wani abu kuma Allah maɗaukacin sarki baya zance inna Allah la yadlu misqala zarra ko da kwatankwacin wato kidan kwayan zarra kwayan zarra ko ai wasu sun ce kwayan gadagi ko da wasu ka ce a kwayan atom ko shine ake kiransa wato kidan zarra ko to da koda kwatankwacin haka Allah maɗaukakin sarki ba zai ba zai ba zai zalunci mutane ba wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba to mu
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا
Allah madaukakin zarki ce inda za a sakanta musu shine jannatu adani in an ce jannat jam'i ne na jannatu ko jannatu shine aljanna din da muke magana jinnatu aljanai ko junnatu garkuwa to yanzu jannatu din to plural dinsa shine jannat kenan yanzu ashe ba guda ɗaya za a ba mutum ba kenan dan an ce wannan aljanna ne to ba guda ɗaya za a ba mutane ba za a iya baka biyu za a iya baka uku za a iya baka wato kenan gwargwadon adadin gidajen da ka gada na kafirai da sauransu jannatu adani aljanna aljanna menene da plural din aljanna da hausa eh aljannatai ko aljannoni to aljannatai ko aljannoni aljanna masu yawa eh jannatu adani sannan ya ce jannatu adani aljanna ce masu yawa na zama jannatu adani an ce adanin ma'ana ikamatin wai mutum ya shiga ya shiga dindindin kenan babu ranar fita wa ma hum minha bi mukhrajin bara a fitar da su ba ai kama bara kai daga fita ba wallahi wallahi bara kai daga fita ba yau saboda ka in sun shiga janna aljanna ce adanin ai aljannatu iqamati an yi ta ne dan a zauna dindindin shi yasa aka ce bayan an gama za a zo a yanka wuta a mutuwa sai a ce ma yan aljanna ya aljanna kuludin bila maut ko kuludin fala mautin za ku dawama wato kenan babu abin janatu adan allati wa adar rahman ibadahu ita ce wanda Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai bai bayansa in an ce wa'adu wa'ada ba shine alkawari ba akwai wa'adu akwai wa'idu wa'adu shine bishara da wani abun alkhairin da ba a baka ba tukunna ko kuma bai zo ya same ka ba wa'idu shine bishara da wani abin sharrin da zai zo same ka amma bai iso ya same ka kina ba haka ne yawa ala haddi kauli sha'ir wa in wa'attu aw ittum wa'idan fa mukhlifu mi'adi wa munjiza maw'idi idan nayi alkawari zan yi wani abu ko kuma nayi barazana zan yi wani abu na sharri ko to fa mukhlifu mi'adi wannan barazanan da nayi alkawari mummuna din zai iya saba shi wa munjiz mau'idi alkawari na kuma na alherin zan zartar da shi sai aka ce kenan yanzu wannan ya saba wa alkawari ko bai saba wa ce wallahi tallahi diran da muka haɗu da kai Allah sai na ta kauyanka a ƙasa da kuka haɗu sai karimci sai wuce bai abin nan sai aka ce wannan ya saba alkawari aka ce ya yi karimci ko yawwa ya ce sai na sa an ɗaure ka duk da muka haɗu da wanda sai ya yafe wanda sai a ce masa karamci ne amma a hira ce zan baka dubu goma sai ya hana sai a ce ne ya saba alkawari ya ce ya saba alkawari yauwa to yanzu Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari malamai suka ce ma dama Allah ne ya yi alkawarinsa zai bayar haka ne to lalle alkawarinsa ya kasance ma'atiyar haka ne wa'aduhu innahu kana wa'aduhu ma'atiyan alkawarin Allah madaukakin sarki ya zama abin a zai ke masa ne ma'atiyan shine abin a zai ke masa don haka wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ma'atiyan din nan shine atin atiyan wato kenan alkawarin Allah zai zo shi zai zo shi kamar da kace hijaban masturan ai ma'ana satir ake nufi hijabin shine zai sutirce ka ko in ka shiga shamaki ai shamaki ne zai tare ka yawwa ba shamaki ne za a rufe shi ba kuma a'a kai ne shamaki zai rufe ka ta haka suka ce ma'atiyan din nan ma'ana atiyan alkawarin Allah lalle zai zo shi amma wasu malaman tafsir suka ce a ba bukatar sai an yi tawili a nan gurin hakan din dai a hakan din yake ma'atiyan din ne tunda yake yanzu ai aljanna ake magana ko aljanna kan ba ka za ka kama hanyar zuwa gurin ta ba ko ita za ta zo maka da farko za ka mutu na biyu ka shiga kabari na uku ka je ka fili tashi a kiyama ka je ka tsalla ka siradi sannan ka je ka sami ta ba kai kake zuwa ba kai kake tafiya in mun bishi ta wannan ibara ta zahiri kenan ibara ta biyu shine kai ne za ka ɗauki wa'yancan mutanen kirkin ka rika koyi da su ka daina walakanta sallah ko ka daina bin abin da zuciyarka ta sawwala maka ka tsayu akan ayyuka na alkhairi ba kai kake zuwa gurinta ba kai kake don haka shi za ka ce aljanna kowa ya shige ta zai samu ayyukan cikinta na ni'ima gwargwadon aikinsa na alkhairi a duniya aikin da kake a duniya shi zai determine din digiri na abubuwanka na aljanna yawwa don aka aka ci Allah madaukakin sarki yake cewa lal akhir wal akhir minane akbar darajatin wa akbar tabdilan yawwa ko da subhanallahi mutum da ya fika Allah labalan gidansa ba sai ya fi naka labilen gidansa ba su yafi naka cokalin gidansa su yafi naka eh wuta sola ta gidansa akwai sola can to sai ta fita gidanka ko menene illa iyaka su yan aljanna Allah madaukakin sarki ya musu wani abin guda daya shine tsarin rayuwar duniya a can canja shi ake zama wani tsari ne daban Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin don haka duk wani hasada da kyashi da abin nan ba da kofe da abin nan kyashi duk ba su shiga cikin yan aljanna Allah zai cire su saboda idan ka ga wani mutum a aljanna ya dara ka nesa ba kusa ba to ka yadda aikinsa ne fi naka kuma ba za ka ji haushinsa ba amma fa mu a Najeriya haka ake ya aikin yake ne kam kaga kun yi abu tare kun cancanci tare sai aka yi masa kai ba a maka ba me zai zo shi hasada za ta shiga ko kuma kyashi zai zo shi ko ko kyashi zai zo ko kushe zai zo shi duk wani abu da za ka bata ya zama kawai an saukar da shi haya kada ni ne na masara kaza mu ne muka to duk da irin waɗannan yana zuwa amma babu irin wannan Allah ba da kuke zakiya cire shi a cikin aljanna kowa kawai hankalinsa kwance ba ruwansa da abin da wani baya kyashin kayan kowa to mu je ina wa da wakana matiya
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
Allah madaukaki zake yace la yasma'una fiha lagawan ba sa jin lagawo a cikin gidan aljanna menene lagawo mummuniyar magana ko babu ita cikin aljanna la yasma'una fiha lagawan illa salaman sai dai salamu alaikum salamu alaikum wato kenan ko kuma a ce illa salaman sai dai aminci a cikin dukkan rayuwa ko menene a cikin dukkan rayuwa ko kuma a'a sai dai sallama kawai sai magana ta alheri la yasmuna illa fiha lagwan illa salama wanda sai wasu malamai suka ce a nan guda akwai abin da ake malaman balaga suke cewa wai wai usulubul eh eh menene eh eh menene ake kira sa ku tuto mun mana eh usulubi ne wanda yake tabbatar da zamu bisifatil madahi ko kuma ya tabbatar da madahu bi sifatin zami ko yabonka za a yi amma sai a jefo maganar da za ta nuna kamar zarginka ake yi ana zarginka ne ko kuma zarginka za a yi sai a jefo da maganar da ta nuna kamar yabonka ake yi yanzu kawai misali wani yake cewa wala aiba fi yaruba siwa anna dinahum ka dini nasara la ka dini hanifiya yarba ba su da wata matsala ai mutane ne kammalallu kaza kaza kaza ba yabo bane wannan sai ce siwa anna dinahum ka dinin nasara sai dai addinin su na musulunci kamar na kiristoci ne in ka tsarin su kamar kiristoci haka suke la ka dinin hanifiya ba kamar addinin annabi ibrahim ba yanzu da yabo sai ya kome eh yawa yanzu zargin su yayi da kaman zai yabe su to sannan wani lokaci ko za a iya yaban mutum kamar za a zarge shi haka ne kawo kamar ka ce ai shi ba shi da wani matsala sai dai kawai shi jarumi ne kawai ka ina ko kuma wani yana yaban abin da ce kai da Allah sa zana rabu da su ba san kawai ba su da kawai sai yawan sallah yanzu kushe sai ko yabo kusa ne ko yabo yabo ne amma da sigar zargi to wannan shi ne abin da aka yi a ragurin eh ba sa jin komai a cikin aljanna sai salamu alaikum to mene ne gushewa ne duk wani lago da kake a a cikin aljanna ta su ma ba duk wani lago ma da ka sani ba sai salamu alaikum yanzu kushe da goyo ko amma da sigar zargi ko to Allah wanda kuke take lasu mata fi Allah gawan illa salama wala hum fi rizquhum a cikinta kuma suna da wato kenan arzikinsu na ce arziki shine abincinsu ko kuma arziki shine duk abin da zai da ka yi amfani da shi rigarka arzikinka ne ko ƴaƴanka arzikinka ne gidanka arzikinka ne gonarka arzikinka ne motarka arzikinka ne kudinka ma arzikinka ne duk abin da za ka kake bukatar sa kai amfani da shi dan abin da ɗinka kuma ka mallake shi to nan arzikinka ne haka kuma abincinka ma arzikinka ne to Allah barkatu tarke cewa lahum fi harukum bukuratan washiya kullum safiya da marje suna da duk abin da suke bukata na abinci da abin sha da sutura da komai da komai nasu yanzu a nan allah maɗaukakin sarki bai ce za mu arzuta su ba sai ce yana nan a ajiye lahun fiha mun fahimci wannan an riga an tanade shi yanzu ba wai za su zo suna shiga layi ne ana ba su ba ko ibana makarantar sakandare suka sai a za a kajera abinci ba ku zo ku shiga layi wanda zo a dauka a mika masa wanda zo a dauka a mika masa kaga ana da ba mu kan amma kuma ya da dan nau'in wahalar ko a su yana nan ne kawai a make kawai shikenan zaka je ka at your disposal kai abin da ka ga dama da shi to hakan nan ne aljanna ba ba za a bata maka lokaci dan za a baka wani abu na aljanna ba yana nan an riga an indikarin sa wato kenan saboda kai to mu je mala تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
Allah madaukaki sarki ce tilka waccan menene isharar da lilme lil ba'id abu mai nesa saboda gaskiya aljanna tana nesa baiwa sai an sha wahala kafin a je a same ta kamar kan tun daga nan ma usulubi ya nuna cewa aljanna za a sha wahala wajen samun ta haka ne ba za a same ta ba da sauki ba bature ya ce nothing good comes easy yawa duk abu mai muhimmanci bai cika zuwa da sauki ba bai cika zuwa da sauki ba sai ka sha wahala ko an sha maka wahala sauraka kenan kamar ana maganar aljanna ana son mutane su yi ta shan wuri su zage dan tsansu don neman ta sace tilkal jannatu waccan da ya kuke hangenta na kun ganin to ita ce aljanna ita ce aljanna ok wata ita aljanna to ita kuma ta wani ne a alatinur sa mi ibadina man kana da giya wanda muka ta ta za mu gadar da ita wato kenan ga bayinmu ga wanda yake mai takawa yanzu kuma mun zo babin takawa kenan menene takawa menene abin da zai sa hijabi tsakaninka da azabar Allah duk abin da zai sa shamaki tsakaninka da azabar Allah to wanda ya taimaka maka wajen takawa aikin da zai sa ka ba za ka shiga wuta ba ba za ka shiga fishin Allah maɗaukakin sarki ko azabarsa ba to wannan aikin akwai takawa a cikinsa so da ka idan ka yi ka kai wannan stage ɗin in kai aiki mai kyau kuma sai Allah ya karba sai Allah maɗaukakin sarki ya karba to Allah maɗaukakin sarki za mu gadar da ita a wanda yake mai mai takawa a cikin bayinmu kenan wannan yana nuna cewa a cikin bayin namu akwai wanda bashi da takawa don haka ba zai gaji wannan gidan ba mun bai ci wannan yawwa to sannan na biyu da ya ce za mu gadar nuri suha in ka ji ana gadar abokan ai sai da wanda ya mallake shi sai ya tafi sai wani ya zo ya gada to aljanna da kuma su ita ne kan ni akwai wanda da yana aljanna suka bar aljanna da za mu je mu gade ta eh ba ko Allah fa'ala Allah ma sai dai ai babanmu Adamu ai na ka aje shi na cikin aljanna Allah ba da kuki zarke ce ina laka fiha ina laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wala wa annaka la tazma fiha wala tadha ko zauna a cikin aljanna babu kishirwa babu yunwa sannan kuma ko ai Allah ta ju'a fiha wala ta'ara babu yunwa ba tsareci wa innaka la tazma fiha babu kishirwa a ciki wala tadha ba fita hantsi babu aiki ba wahala kenan ko to shi kenan sai aka fito da shi a gidan dama gidan babanmu ne haba aka aka aka aka koro shi ya fito ko to sai aka ce za mu koma can in mu koma za mu yi mai mu gaji gidan ubanmu to dan halar shi ne yake komawa ya gaji gidan ubansa wanda ya watsi da gidan ubansa ba ya shanda duniyarsa eh to Allah ya sa mu ne saboda haka shi yasa Allah ce nuri suha mai ibadina za mu gadar da ita za wasu za su zo su ci gado wasu suka sun shallo abin su sun tafi can sai dai su koma gidan wa akwai wani alhaji abul kashuwa mai kudi ne in ya sa ɗansa aiki ai ya ki sai ce shi ke ka tafi abinka na sa ka kana ɗana aiki ba za ka yi ba kotu waɗan wani zai zo ya min aiki zai zo ya min aiki kuma yin yadda nake so kuma wallahi in ka tafi sai ka je ka aiki a uban wani kaiwa eh haka ne za ka je ka aiki a uban wani don wanda bai shahararrar masallaci ba zai yi ta kasuwa saboda wanda bai gaji gidansu ba Allah wani gida zai gada da ba to Allah ya kiyashe mu to mu je وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
Allah madaukaki sarki yana magana da maganar Jibrilu alaihi salatu wassalam An- annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yayi kwana da kwanaki bai ga Jibrilu ba ba kun ga dole yana shauki yana shaukin ya sake ganin sa in ya zo saboda Jibrilu in ya zo shi na farko yakan zo masa da ilimi tunda zai kawo ayoyin alkur'ani na biyu yakan yi masa bayanan alkur'ani na uku ya zo da in yana da wani tambayoyi zai yi masa da daidai yana shaukin da kullun ya ganshi dan kullun ya ganshi karin alkhairi ne riwaya ta nuna cewa lokacin da aka yi masa wahayin ikra na farko duk da ya sha wahala amma da jibril ya tafi bai dawo sai bayan wata shida don haka wannan sai ake kira shi da suna fataratul wahayi wani fili ne wanda aka yi fataran wahayi aka jima ba a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kasance yana begen wahayi lokacin ba bai san zai zama annabi ba ai manzo ba wala Allah ma bai fahimci fa cewa shi yanzu ma annabi bane tunda mala'ika ya zo ya masa illa ya ka da ya san wani mutum ya zo wani abu ya zo ya same shi a cikin kogon Hira da daddare ya wahal da shi ya kuma ce masa ya karatu da sunan ubangijinsa ya tafa masa haka ne amma da haka yana ta begen ya ga abin ya dawo yana ta begen ya ga abin ya dawo bai dawo ba har aka samu wata kenan kaman watanni masu yawa to yanzu wannan da ake magana a nan wahayoyi ya yi ta sauka su ayoyi sun yi ta sauka sun yi ta sauka sun yi ta sauka sai aka samu wani ɗan yankewa ƙarami ne ma ba ma mai tsari ba ta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama yana begen ya zo don haka har ya kasa hakuri lokacin da jibril ya zo ce masa ya aka yi ne ka ɗauke mana kafa sai ya ce masa wa ma na tanzala illa bi amrin rabbika ai mu mala'iku ba ma sakowa daga sama sai da umarnin ubangijinka in ga mun zo an ce mu zo mu yan aike ne kawai kowa ka ba yawwa mu yan aike ne mu ba komai ne face tool ne na aiki ku je sai mu je ku tsaya sai mu tsaya ba mu da wani abin nan da haka kake la sunna Allah ma amaru wa yaquluna ma yu'maruna to da haka yanzu ba mu umarnin Allah na mu zo mu amma yanzu da ka ga na zo din to wato kenan akwai umarni na Allah ba da kukin saki lau ma baina aidina duk abin da yake gaba gare mu wa ma kalfana da abin da yake baya gare mu to duna Allah madaukakin sarki ne mu ba mu da cis ba mu da as kawai jira muke a ce ku yi mu yi ku bari mu bari kuma haka mu yan adam ne kamata mu kasance tunda akwai ku yin akwai ku bari to sai mu lazanci wata kenan ku yin ya zama ku mu lazanci abin a cikin wanda suka tsananta da ibada zaka ga wani lokaci har ana sifata za ta suna da ibada kamar mala'iku wannan Usman bin Mas'ud aka ce an sifata shi da cewa yana ibada kamar ta mala'iku saboda tsananin sallarsa da karatun alkur'ani da yake a wannan lokacin kuma yake bayyanta kansa in kaga ya yanke a wayannan abubuwan sai lokacin da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zauna wadan ma karatun sa yana na cikin zuciyarsa yana kuma jiran ya ji sabon abu da kuma abin da za a ce ayi ko a ce a bari don saboda haka ne masu da shi da wasu makamantansa suka je suka ce za su yi wa kansu wani ya ce zai yi wa kansu fidiya don ma ya ci gaba da kwana yana sallah yana azumi ɗaya ya ce shi ba zai ƙara yin aure ba ma kar ma wanda wata ma ta zo ta shagaltar da shi da wani abu ɗaya ya ce shi kuma ba zai ƙara ɗaya zai azumi ba zai sha ba ko a rayuwarsa to kaga kokari ana sifata su da cewa suna ibada kamar mala'iku to haka ake son mutum musulmi ya zama yana da kokari wajen aikin alkhairi kuma bai da zalika da abin da yake wato kenan tsatsakin wannan ko gaba gare mu ko baya gare mu da ma'ana kiran ko sama ko kasa kenan dai shi musulmi ko kuma shi mala'ika da kamar yadda jibril yake fada a nan gurin baya sarrafa komai ta sama ko ta kasa ko ta menene sai da umarnin Allah madaukakin sarki kuma wannan sifa ce kamata ce musulmi ma ya sifatu da ita to da ai mala'iku ibada suke ba Allah mu ma kuma ibada muke wa Allah ko yau mu ma bayi ne na Allah maɗaukakin sarki illa iyaka bayan bambancin mu da mu da su mu muna dan sabawa su ko ba a ba su wannan wata kenan abin din ba wa ma kana rabbuka nasiyan ubangijinka kuma bai kasance mai mantuwa bane baya mantuwa don haka siffar mantuwa siffa ce ta dan adam amma ba sifa ce ta Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya laqad ahsahu adda in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahu addahum adda wa kulluhum atihi yawmul qiyamati fardan dan haka babu abinda Allah madaukakin sarki bai sani ba babu abinda bai sani ba kuma babu abinda Allah madaukakin sarki yake mantawa da shi ko abin nan kenan imam al-qurtubi yake cewa ya alamu ya alamu fi menene ya alamu da qur'ani ba eh ya alamu fi fi menene eh eh wa yusiru zarrata fil badal musil zalmai wa yusiru zarrata fil zalmai kama yara magaba ta talmai a cikin duhun dare Allah yana kallon kwaya zarra kamar yadda yake ganin abin da ya ɓuya a ƙarƙashin teku du halittu yanzu abin da ake discovery na halittun cikin tekun nan du Allah ya san su ya san da su ya kirge su ya komai da kai algar a samun wa'addan wa'addan ya kirge su dalla dalla kowanne ya san shi ɗaya bayan ɗaya kuma shi yake ba su abinci kuma shi zai karɓi aikuran da za a zo a karɓi ransu wato kenan da sauransu da haka shi sai wa ma kana rabbuka nasiyan ubangijinka wato kenan bai kasance mai yawan mantuwa ba bayan da mantuwa ba ta tare kwata kwata ba su yi musamman to mu je rabu samawati rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya
Allah madaukaki sarki ya ce rabbu samawati wal ardi Allah shine ubangijin samai shi ne ubangijin kuma wato kenan kasa da muke cikin ta shi ne ubangijin sammai shi ne ubangijin wato kenan kasa ko kasai gaba ɗayansu shi ne ubangijin an ce rububiya kasantuwar allah ubangiji na abubuwan da suke wato kenan zahiri yawwa zahiri tarbiyyar dan adam da zahiri to allah barakakin sarki shine ya dauki wannan abu in an yi magana akan uluhiya shine tarbiya da ta shafi ruhi yanzu ga mu gangan jikin mu muna nan da abinda muka saka da abinda muke takawa da abinda muke hawa da abinda muke duk waɗannan su ne ake kira su rububiyya abin da shafi rai kuma shine shafi wato kenan uluhiya to duk halittu da suke cikin sammai da halittu da suke cikin kashe ubangiji shine rabbu a gare su ma'ana wannan shine shi ya halitta su shi yake kula da su shi mai zai ba su lokacin da za su yi abu kaza da lokacin da za su yi espiyari da sauransu duk wannan na Allah madaukakin sarki ne a samawati wal ard samai da kasa gaba da ma bai da abin da yake tsakanin su na koma menene don haka fa abudu ka bauta masa kai dan adam ka bauta wa Allah madaukakin sarki wastabir li ibadatihi kuma ka nace in an ce al istibar shine naci da hakuri kai hakuri kuma ka nace akan bautar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya halice ka dama ma kalaftul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan ma uridu an yut'imun to saboda haka sai ka dage ka dace da bautar Allah madaukakin sarki hal ta'lamu lahu samia shin ka taba jin wani wanda aka taba kiransa da suna Allah kafin Allah don haka Allah madaukakin sarki shine Allah babu wani Allah kuma wala rabba siwahu wala ilaha gairu to alhamdulillah za mu dakata da abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu amfana Allah ya ba mu lada sabbin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki gano da mu kuskure ya ba mu ikon gyara akwai tambaya mafi su'al alaikum wasala to bari mu amsa wani tukuna nan to kenan da'a